يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وهكذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان شاء الله يوم ونرانا da muka saba muna karatu game da gidan musulunci sati biyu baya mun gida mukaddima ta malam da risala da yake bita domin ya bayar da aqidan annabi sahabbai yau kamar da muka alƙawarin ta zamu shiga sabon littafi na tajrib tauhid mufid na al-imam al-allama ahmad ibn ali al-maqdisi a wancan karan mai ta neman malam ya sa mana baki ya sa mana albarka ya kuma wato babu shawarwari mai amfani wanda a matsayin su na manya wanda suke gaba harkar da'awa wanda mu ma za mu amfana amma sai ba mu iya samu shawarar rana din ba da muka riko karatunmu don haka na ƙara roƙa cewa don Allah ya taimaka wannan manganin nasa gwalagwalai masu amfani to ai kokari a sa mana shi a yau din da zamu fara wannan sabon littafi insha Allah ta'ala sannan kuma sai mu ci gaba da kuma abin da zai biyo baya na magana kan littafi da kuma littafi insha Allah kai tsaye zan ba malam ya sa wato mana albarka a wannan majalisi na mai albarka wanda wanda zai zama kamar wato karfin gwiwa mu a wajen sannan kuma wanda zai sa a matsayin mu da muke harkar da'awa to a san cewa kuma akwai wanda suke gaban mu wanda in sun ba mu shawara za mu ci kuma wato mu abu ta kama za mu je mu gurfana gaban su a ba mu shawarwari mai amfani shawarwari mai wanda zai taimaka mana a harkar da'awa da sauransu Allah ta Allah ya samu nayi da mu shi ne Allah ya ba mu dada tabbata
muka samu wannan dama mai girman gaske a shawarwari ne guda biyu na farko a shi a ɗan Allah ya saka su da albarka ya fara ba shi ba da zuwa da rayuwa mai tsayi cikin yawa asiri kalma Allah kuma ya tafi da wanda ya yi a baya da wanda zai nan gaba shawara ta masu sauraron karatu shi ne cewa hujja ce cewa duk da ake karatu addini in har yawa da wanda za ka je ka yi mai zuwa nan ba za ka tambaye ka alaƙa wanda za ka yi karatun addini kana da bukatar su karatu ko ku zo ka ci ba Allah ya yi da hanzari gare ka. Za ka je lahira a ce ba san kaza ba sai a ce an yi kaza an ya sa littafi kaza a yi sa ba je kaza wannan ba. Wannan ce wani tsoron hadisin na zaman zan Allah cikin Bukhari da mutane uku suka zo su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk yana karantarwa sai ga shi mutane uku sun zo su ɗaya wurin shiga cikin harka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana karatu ke karatu da shi ko annabi bayani ne ɗaya koma gefe ya zama sa ɗaya kuma ya tafiya sama bayan annabi ya gama bayani sai ce bana ba ku labarin wayannan mutanen guda uku ba tafi suka ce ba mu ya manzan Allah yace ɗaya daga cikin su ya kan kore zuwa ga Allah sai kuma Allah ya karo shi shi ma ɗaya kuma sai duk kunyar Allah sai Allah ya rasu da shi shi ma ya fi gane shi sai kuma sai koko ko da lamarin Allah sai Allah ba sai koko da shi wannan ce mana tsoron a lokacin da za zo ana ba da gwala wannan karatu da ya kamata ka je ka biya ma kuɗi ka koya ba kuɗi ya kamata ka biya kuɗi ya kamata ka biya ba wannan abu ne wannan mutunci ba rushe wa ma kare da ba wa aka jin wa yasa nan ya kuɗi Allah ya faɗi ba ba halittar da ya yi mutum ba su kan tsaya ya kan su da da sai za su rubuta wannan rubutar ba ke koya maka a nan da ire-iren gurare Allah shi biyan mu gaba ɗaya yanzu ya dace ce mutum ana karatu irin wannan wani yana yana yana yana nisa a sauran duniya ba bai dace ba bai dace ba saboda haka malam kun ɗauko aiki babba wallahi sai kun yi haƙuri sosai saboda aiki ne da wato ko nawa za a biya ba za a iya biyan ka ba kawai shi yasa alhamdulillah ina taya ka taniya ina yi maka murna da ire-irenku wanda suka shigo fili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun cikin albarka kuke annabi ya ce nazar Allah mir'an ko ba haka ba Allah ya haska rayuwar mutumin da zai ji daga gare ne ya je isar amma fa sai kun daure malam za ku sha maganganu za ku sha harare harare za ku sha wane ne amma aka daure sai abin ya zama ma tarihi Allah ya muku albarka Allah sanya albarka cikin rayuwarku da rayuwar masu sauraro da rayuwar waɗanda suka ba da dama a wannan masallaci mai albarka masu karfafar yadda za a yi karatu Allah sanya arziki a cikin rayuwarsu da mu gaba ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi kamar yadda na faɗa mu ire-iren wannan ire-iren waɗannan jawabai jawabai ne da muke neman su kuma kofin babu da take duk wanda yake jin cewa wasu abubuwa da ake da da'awa aka ga wani abin da ya gyara ne kamar da aka sani abin da yake kuskurenka to kamar bayanka ne sai dai a hango maka kai ba za ka hango ba to yayin da aka ga wani abu a matsayin ku na wanda kuke gaba da mu a harkar da'awa to muna kofar mabu da take a ba mu shawarwari kuma insha Allah za mu zama wato masu biyayya insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu yau insha Allah 27 ga watan Jumada al-Akhirah shekara ta 1446 a wanda ya daidai da 29 ga watan Disamba 2024 miladiya a yau insha Allah kamar yadda nace zamu shiga sabon littafi kai tsaye inda dai zamu kokari mu kawo tarihin shi mawallafin littafin da kuma wannan littafi mai za mu samu da ɗimbin koyarwa da ke cikinsa. Mun yi ta ƙoƙari mu zama mun sami littattafai ɗin kafin a zo a fara karatu, amma cikin ikon Allah ba a riga an sami wannan littattafai ba, kuma muna da ƙara gaya ma 'yan uwa cewa ƙofa wuta take. Dundunin littafin bai wuce dubu biyar ba ko abin da ya kama da wannan. insha Allah in aka sami Shehu Nasiru inda littafin ba ma anan Kano ma aka buga ba da shi ba ake bugawa ba sai mun yi magana a kawo mana domin anan Kano mun yi ta kokari a bincika shi ba a saka an samu din ba to wanda muka samu suna bugawa suna can Kaduna a suna Zaria saboda haka za su aiko mana to kaga ba zai yi a ce littafi daya biyu ko za su aiko ba akalla dai a ce littafi goma ko abin da ya kama da wannan don haka dai muna ƙara wato yi ma 'yan uwa ta yi cewa ga aikin lada a yi ƙoƙari kar a ce za a sakin ma manyanmu kullum su suke ranar da wariya kowa ma ya sa jarinsa a wannan harka harka ce da za a samu lada da ni mai karantawa da kuma wanda za su saurara da kuma wanda ma zai shigo masallaci ya gudu tafin ya samu wata wata fa'ida insha Allah Allah ta'ala zai ba da lada kuma zai sa a mizani Allah ta'ala ya sa muna yi domin shi ne Allah ta'ala ya ba mu lada a sunan littafi kamar yadda nace shi tajrid tauhid al-mufid littafi da aka rubuta gabi da tauhidi yadda za a kaɗe ta Allah ta'ala da bauta mawallafin littafin sunansa Ahmad ibn Ahmad ibn Ali al-Maqrizi al-Maqrizi wato dangantaka ce zuwa ga wata gari zuwa ga wani gari da yake Masar to shine ake cewa al-Maqrizi din kamar yanda malamai suka faɗa game da tarihin haihuwarsa malamai sun yi akwai maganganu wanda wannan da alama ta samu asali daga shi kansa shi makarizin ne bai iya tantance shi na kafe shi ba shekarar an samu a cikin littafi na littafin sai na al-khitab sai ya ambaci cewa an haife shi 760 bayan hijira to sai kuma ɗalibinsa ta gardi bardi a cikin littafin sa al-manhal as-safi sai ce an haife shi ne ba da sittina wa saba'a bisnayyat cewa ɗari uku da sittin da wani abu da ya tambaya ce ya tambaye shi ɗalibinsa ne ya tambaye shi shi ɗari uku da sittin da wani abu shi kuma ibn hajjim wannan yana cikin wato anjumu zahira shi kuma ibn hajjar asqalani a cikin imba'ul gumur sai ce ya gani da rubutun shi wannan makani zan ya rubuta cewa an haife shi ɗari bakwai da sittin da shida wanda na nuna cewa shi kansa wato shi makarizin kamar bai iya tantance yaushe ne aka haife shi ba sai dai tabbaci ne wato shekara ɗari bakwai da sittin da wani abu ne aka haife shi wannan tabbas amma dai yaushe aka haife shi wato bibbab to wannan shi kanshi ya tantama to balle kuma sauran malamai a asalinsa mutumin iyayensa sun zo ne daga ba'alabak can sham da ba'alabak tana gari ne da yake lubnan a yanzu so daga can iyayensu suka zo suka zauna a masar suka zo alƙahira suka zauna kuma a nan masar ɗin ya tashi a nan ya rayu a nan ya karatu da can yana bin mazhabin hanafiya abu hanifa daga baya kuma sai ya juya ya zama bashafi shi kaga ba wani matsala bane yau kana wannan mazhabin gobe ka juya ka zama wani amma shi mazhabin ba wai addini bane ba wai shine dan dauran addini ba shi makaranta ne kawai mace mutum na mazhabin Imam Malik wato yana makarantarsa yana koyan addini da fahimtar addini amma ta makarantar Imam Malik wannan shine kawai ma'anan ba ana magana wani sabon addini za a ce wai a in wani ya bar mazhaba ko ya ce ba zai mazhaba maka ba ya sa Allah ta'ala ba ba babu wannan addini addinin mazala tun kafin Malik a halice shi tun kafin Abu Hanifa tun kafin Imam Shafi tun kafin Imam Ahmad duk akwai addini saboda haka dan ya riga canza da ta yana karkashin Hanafiya saboda akan wannan taso kakansa Shamsuddin Muhammad ibn Qayyim wannan kusan shine wato mazhabin da yake bi daga baya kuma sai ya canza malamai da suka yi wannan malami tarihi sun ce ya ji daga malamai maruduwan malamai sun kai ɗari shida kaga wato inda malamai ke bi wato ana bi ana samun ilimi ba kawai mu yanzu za ga malamai biyar goma kawai mutum ya ce ya gama ilimi ba ya shi ya gama wato za ga malamai wannan malami baya cin zaratan malamai a karnin sama yana da cikin zaratan malamai amma ba a cikin da fara wato gindigowa ɗaya biyu uku domin akwai a tare da shi akwai ibn hajar akwai su asakawi akwai su asiyuɗi da lokaci dai kusa suka rayu kaga ba ambatan sa ba yayin da ake ambatan waɗannan amma tare da haka kaga malaman wannan mutumi an ce sun kai ɗari shida a daga ciki akwai manyan malamai na wannan zamani burhanuddin al-abidi da kuma sirajuddin al-qili da kuma al-hafiz zainuddin al-iraqi da kuma al-hazib al-haythami wannan daga wanda ya san wato malamai wanda suke karni na tara to ya san waɗannan malamai su ne manyan malamai a lokacin to kuma wato Allah ta'ala sai ya ya taimake shi ya zama ya yi katuwa a cikin a tare da warwaran nan malamai da kuma sauran wasu ba wanda kawai ba mu ambata ba sannan kuma ya amfana da babban malamin tarihin nan da ake ce ma Abdurrahman ibn Khaldun wanda ya rasu takwas da takwas bayan hijira ibn Khaldun yana mutumi ne da Allah ta'ala ya bashi ilimi mai girma mai zurfi a bangaren tarihi to yana da muqaddima yana da littafin tarihi da yayi a sannan kuma yana da mukaddima da yamma littafin tarihi wanda anan ya ya bada kolin ilimin sa to ya ya amfana shi wannan malami al-maqdisi da wannan malami na da muka faɗa na ibn ibn khaldun musamman bangaren tarihi yana bin wani uslubin sa na ibn khaldun na uslubin naqdi at-tahlili yayin da duniya da aka ga wata kissa suna yin tahlili suna wato filla fillan bayanai suna bada bayanai suna bada su kansu fahimtar su wanda galibi da can ba haka aka samu sauran malamin tarihi suna yi ba amma ibnu khaldun dai yayin da yazo kan wata gaba za ga ya biyo ta da wasu bayanai sannan kuma zai baka wasu abubuwa ma da yi a matsayin ka na wani mai karatu zai sa ka ƙara fahimtar wato shi kanshi wannan abin da ke gaya maka malamai da yawa sun yi yabo ga wannan malami shi al-maqdisi wanda suka zamani da shi da kuma wanda suka zo bayan shi duka ya wato magana ce suke da shi a kansa magana mai kyau daga ciki akwai maganar da shi ɗalibansa ta gardi bardi yake a cikin almanhar safi ikta wa kana dawiqan mufanninan muhaddithan mu'azzaman fi dawla yace wannan malami ya zama mutum ne wanda yake tabbatacce a ilimi sannan kuma wato wanda yake ya kwaranci muhaddithan kuma malami na hadisi mu'azzaman fi dawla kuma daula tana girmama shi zama lokacin yana karkashin daula ubaidiyya fatimiyya ce a wannan a masar shi kuma yana daga cikin wanda yake dangantuwa zuwa gare su da aka sai suka raga mishi tare cewa shi baya tare da su a aqidar su su wannan aqidar su aqida ce gurbatacciya amma shi aqidar sa aqidar sa ta sunna amma kasancewa ya taso yana da dan alaka da su kaga wannan sai ya taimake shi ya zama ya da ilimin sa kuma bai zama yayi rima da su ba suna girma ba shi mu'azzama fi daula ibnu hajar al-asqalani da ya tashi yin bayani a cikin tafusa imba'ul ghumur yazo kan shi ma makarizin sai ya ce wa kana dahinan wannan malami mai addini ne kwarai da gaske ka san babban abin da yake zama matsala tsakanin tsare ku juna da suka yi zamani tare shine ka ji wani wanda yake malami ne irin ka ya zo kuma yana yaban ka yana cewa kai mai addini ne to ashe ko lalle ka ba mai addini ne da gaske saboda galibi zaka samu tsare ku juna baka raba su da yar wato wani abin da yake raina juna haka da kuma koyi wato alherin juna amma ibn hajar yake cewa wa kana dahinan mutum ne mai addini muhimman li ahli sunna ko mai kulli na san ahli sunna sosai yaminu ila hadithi wal amali bi yana karkatan ma hadisi da aiki hadisi hatta nusiba ila mazhabi zahir har ma wasu mutane saboda yawan karkata ma hadisi da aiki da hadisi da yake yi suka danganta shi da mazhabi na zahiriya suna cewa yana ya ma bar mazhabi shi na shafi'iyya ya koma bin mazhabi na wato ibn hazm zahiri suka tuhumce shi da wannan wanda kuma wannan ba ba haka gaskiyan abin yake ba dama a duk wani wanda duk wani malami da da ya tsayu da kafafuwansa yake aiki da hadisi kusan tsawon zamuna haka ake wato danganta shi da mazhabi na zahiriya ibnu taymiya da ibnu qayyim kusan duk an zargi su da irin wannan mazhabi na zahiriya a wannan zamani za ka ga su imamul albani za ka ji ana yawan wata tuhumtar su da zahiriya malaman mu ma na wannan ƙasa ina iya ina tunawa man jafar lokacin da yake da awansa bini bini ka ji an ce ma shi baya da wata mazhabi sai zahiriya yake bi ibn hazm zahiri waye waye da sauransu da ire-iren dai duk wanda yake zama aikinsa ke na bin hadisi da kuma bin koyarwar manzon Allah da ke cikin sunna sai a ce to shi mazhabin zahiriya yake bi kawai su ahlul zahiri wanda wannan an danganta ka da wannan ma'anar ba ma laifi bane saboda dama wato asali a shari'a shine ka bi zahirin nassi kar ka mata tawili kar ka lankwaye ma'ana ba ka lankwaye ma'ana sai in akwai dalili mu lankwaye ta da ko qur'ani ko sunna din amma babu babu babu abin da zai sa kawai a kawo nassi ko ka bankara ma'anar ka ce haka na yake nufi kuma ba shine zahirin ma'anar ba wannan an danganta ka an ce kai zahiriya ne wannan kawai ka karfe ta a babu laifi a sannan kuma malamai suka ce mutum ne wanda yake da damuwa kwarai da gaske da mazhabin musulunci da kuma mazhabin wanda ba ba ma musulunci ba har mazhabin ahlul kitabi yana damuwa da shi bal an samu a lokacin sa ma wanda ba musulmai ba kamar nasara suna zuwa wajen sa saboda su amfana tare da kyakkyawan hali wajen zama da kuma yawan tawalu da kuma himma da kuma wato sabo sabo mai amfani wanda zai sa a so shi wannan duk da malamai ke faɗa akan gami da wannan malami wanda ke nuna maka wato mutum ne wanda yake yana da wato alheri kwarai da gaske wanda wanda suke rayuwa da shi suke faɗan wani haka hatta malamai tsakanin malamai ba a samu malamai su ma yan adam ne ana iya samun wani malami da wani malami ga ba a dan shiri wannan ana iya samu a ci malamai kamar da ake samu a wanda ba malamai ba wanda ana samun haka akwai imamu sakawi wanda dama shi ya shahara a zamaninsa da wuya yanzu zai rubutu akan malami da ke zamaninsa to wani malami ya sha sai ya zungude shi to tare da wato wato yanayin wato bakinsa mai kaifi kamar takobi amma tare da haka sai da ya tursa su ya faɗi gaskiya wannan kuma shine wato amfanin malami da malamin gaskiya ko da kana da zafi amma yanzu aka zo ka faɗi gaskiya ko za ka faɗi gaskiya da take sai yake cewa lahu ma'rifatun bil fiqh wal hadith wa itla'i aqwali salaf wa itla'u aqwali salaf yana da ilimi na fikihu da hadisi da kuma wato cikin kayan mangan magabata kaga wannan wato shaida ne daga wanda ba ka iya cewa wato yana da dan ta tabar zara tsakanin tsakanin su tunda shi ya dan zungure shi a wasu wurare na littafansa ya ce a tarihin ma kaza kaza kaza kaza da ake cewa ya iya ya dan zungure shi amma kaga duk da haka gashi ya faɗi magana wanda yake wanda take magana ce wace mai adalci Imamul Makarizi yana da littattafai da ya rubuta masu yawa masu amfani da gaskiya akwai littafin imtahul asma fi malin rasul ibn al-hafada wannan yayi ne kawai akan manzon Allah da kuma wato tsatsan manzon Allah kasancewan shi wato shi kansa a lokacin yana kokarin tabbatar da wato cewa su mazhabin ubaidiyya suna da tsatso daga mazuwa ga manzon Allah din inda wannan akwai magana tsakanin malamai da suka yi su wafaka shi ba daula fatimiyya ubaidiyya malamai da yawa suna cewa wannan ƙarya suke yi da suke daga kansu da da na fatima mutu amma watakila kamar shi wannan malami sanda yana ɗan cikin su to ba san ta wani bangare ne tunda ba taɓa kanta wannan littafi ba ta wani bangare ne yake inganta dangantuwan dangantuwan waɗannan mutane zuwa ga zuwa ga manzon Allah dinda har da cewa malamai su kuma suna inkari almuhim dai ya rubuta littafi imtahul asma fi mal rasul ibn al-hafada sannan kuma da littafi da yayi wajeje na tauhidi shine al-bayan al-mufid fil farqi bayna tauhidi wa tauhid wasu malamai suna cewa ma ko da yawa daga cikin malamai suna cewa daga ciki ne yayi wannan muktasar din da zamu karanta ya wato ya wato takaita shi shine wato ya zama takaitawan shi yafi ma shahara wanda kuma shi zamu zo mu karanta daga baya ya da littafi na fadlul al bait falalan al bait ya da kuma littafi sajid tauhid mufid wanda wannan shi littafin mu ya da littafi shari'un najah da kuma babban littafin sa da ya rubuta shi littafi game tarihi ya sa ma suna al-mawa'id wal i'tibar bi dhikr al-qadhi wal athar ya rubuta kan tarihin masar ne shine mafi girman littafi da aka taɓa rubutawa kan tarihin Masar da tarihin mutanenta da zamantakewanta da wani sana'a suke yi da wa hanyoyi da kwararro kwararro na Masar din sai da ya faɗa a cikin littafin littafi ne mai yawa akwai ilimi mai yawa a cikin littafi akwai fa'idoji da yawa kuma kamar yadda na ce ya ya bi usulubi na ibn khaldun a cikin littafin a wajen kowace kowane kissa yayin da ya zo ko yayin da ya kama wata waƙiya to zai zauna ya wani fashin baki ya wani ƙarin bayani ya kuma bi wasu abubuwa na da za a zaƙulo na fahimta a cikin kowace waƙiya da kuma dalilin da zai sa a sami al'umran shine civilization da kuma me ke kawo daula a kafa ta me kuma ke kawo dukkan daula da a cikin tabin shi ma ya bi usulubi na ibn khaldun wajen ya rika kawo bayanai akan waɗannan abubuwan wanda wannan bakin abakon abu ne a da a kafin ne su su ibn khaldun nan galibin masana tarihi suna ko dai su kawo labaran kawai ko kuma su kawo labaran suna nakadi kawai a isnari da sauransu kaɗan ne zaka samu suna magana kan yadda wato ake kafa daula da yadda daula ke zama ta kai fikitinta ta kai wato ƙololuwanta da kuma abin da ke kawo daula ta yi ƙasa to amma ibn khaldun da ya ci da waɗannan bayanai a cikin littafin sai wasu daga cikin malamai irin su makarisin shi suka bar hayinsa akan haka to yanzu za mu yi ya rasu shekara ɗari takwas da arba'in da biyar bayan hijira ya rasu shekara ɗari takwas da arba'in da biyar bayan hijira ranar alhamis sha shida ga watan ramadan a ramadan allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa allah ta'ala ya ji kansa da rahama za mu magana akan littafi wannan littafi nasa na tajrijin tauhid al-mufid mafi kyawun ɗaba'a wato wallafawa da aka yi wanda wannan insha Allah shi za mu sa a kawo wannan ɗaba'ar wannan bugu din shine wanda Sheikh Ali bin Muhammad Al-Imran yake hakiki a littafi ne da a cikin sa wato an yi kokari kwarai da gaske kuma wajen hakikin kuma a ƙasa littafin ya yi wasu bayanai gwalagwalai masu amfani da taimaki ɗalibin ilimi sunan littafin tajridu tauhidul mufid haka ya sanya wa sunan littafin in aka ce tajrid a yare shine wato ka sabila wani abu wani abu ne misali wannan wannan alƙalamin nawa to sai in sabila shi wannan jikin nasa wannan sai in bar shi asalin zatin alƙalami din kamar dan adam shi ma a ce sabila wato kaya a jikin sa to ya zama tajrid kenan ka tsare ta jikin ka ko ka tsare ta wani abu daga asalin abu ka bar shi sai shi zatin sa kawai daga nan wato ake cewa in aka za ta kobi a ce jaradar sai ya za ta kobi to idan muka ce nan da ya ce tajir tafil mufid me yake magana a zai iya yiwa abin da yake magana shine wato ya ya takaita magana da yayi a babban littafin sai da rubuta aka game tauhidi sai zama ya rarrage wasu bangarori na magana din wanda wannan shi wasu ya kira shi at-tajrid kamar al-ikhtisar kenan kamar wani al-muhtasar yayi tunda kamar da muka ce da littafi da yayi babba al-bayan al-mufid fil farq bayna at-tauhid wa at-tawhid wasu malamai suna cewa a cikin wannan littafin da sai je dan tankade ya rairaye ya takaita shi sai ya kawo mana wannan littafi wanda ya kira shi tadrij tauhid al-mufid wa takaita wato littafi al-mufid wanda duk wanda ya karanta shi zai sami fa'ida fa'ida mai girma to wannan sai zama wannan shine abin da yake magana na ma'anar wannan littafi wato kamar dai yana son ya ce ne ya rairayo littafin ne daga littafin albayan mufid din sannan kuma tajwid mufid a wato kamar tsakura ne ya mana ba wai duka abin da ya faɗa da a wata littafin ba kamar tsakura ne wasu abubuwa ne ta kaita sannan ya rairayi sannan wato ya ya wallafa littafin jama'a suke karantawa wannan ma'anar kenan kuma wannan ma'anar ta fitowa fili ya zama tajwid tawhid mufid yana magana ikhtisar wasu daga cikin malamai kamar Salih bin Fawzan bin Abdullah Fawzan da ya littafin ya sharhi littafin nan yana da sharhin yayin maltafi aka zo aka rubuta shi daga baya ya sanya masa sunan littafin ifatul mustafid fi sharhi fi sharhi tajrid tawhid al-mufid to sai ce shi yana ganin tajrid din ma'anar shi at-takhlis tunda kamar yadda muka ce at-tajrid shine zama ka cire wasu abubuwa ka bar abun ya wato tsandaurin sa ka bar mafi muhimmin abun sai ce shi abin da yake yake tunani shine tajrid tawhid al-mufid yana maganar takhlis tawhid wato tsantsanta mahalla ta'ala tauhidi a wanda daga cikin siffar littafin kuma shi ne zai baka fa'ida in kai da kai tauhidi Allah ta'ala wato in kai tauhidin da wato ikon Allah wannan littafin da ka karanta na tauhidi zai samu maka da fa'ida wanda zai amfane ka wani tsantsanta ma Allah ibada da kuma tsantsanta mishi bauta sai ka samu fa'ida wajen ubangiji daga baya to sai ce tajid tauhid muhim wana magana takhalisu tauhid ita magana tsantsanta ma Allah wato tauhidi tsantsanta ma Allah bauta tsantsanta ma Allah wato duk wani abin da ke ibada ce tashi ke kai masa shi kadai haka shi wato al-fawzan al-fawzan ya ya dauki ma'anar alma dai ma'anan farko ya fi kama a ce tajid tauhid mufid abin da yake magana shine ya takaita littafin ne daga babban littafin da ya rubuta a shine wato al-bayan mufid fil farq baina at-tauhid wa al-tauhid wannan littafi ga wanda ya duba littafin zai ga wato ya tasirantu kwarai da gaske da manyan malamai musulunci nan guda biyu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma almajirinsa Ibn Ibn Qayyim al-Jawziyya wani lokaci yana kawo maganganun su ma wato kwabo da kwabo amma ba tare da yayi ya faɗi cewa maganganun su bane sai kawo maganganun su kwabo da kwabo wani lokaci kuma sai ya kawo maganganun amma sai dan takaita abin da yasa zai yake yin haka watakila saboda a lokacin su an hana yada littafin ibn taymiya littafin ibn taymiya da ibn qayyim an hana yadawa kawai wasu sun riga sun shata wuri da aka haɗe da malamai da miyagun shugabanni suka ce a daina kan littafin ibn taymiya kuma a daina littafin sa yana kawo raba kai kamar yadda yayin za ka gani mun da muke yawan damuwa kan kace tauhidi za ga mutane ba su damu ba su rika su rika wato fahimtar me ake faɗa ba yau tauhidi galibi shi dole kaga ana rigima da wasu abin da kai ma kana yi dole akai kuma wani abu ne da al'umma ba so suke ana yawan kanta tauhidi ba saboda wani abu ne za a ce su daina ko ma san su daina da ma sun fi karkatuwa zuwa ga hudbar shaitan to ibnu taymiya kasancewa shi tafsirin sa galibi akan waɗannan wato yayi yaki sai aka samu dauloli da yawa sun haramta ya tafsirin baki daya ɗalibansa a lokacin suka rika cewa wallahi sai an samu lokacin da multafansa za su su yaɗu kuma kaga yanzu gashi ana ubangiji ya nuna wannan ishara ya nuna wannan aya da fa ibnu taymiya yanzu hatta ɗaliban ilimi suna su kawo magana magana ta musu gizo ta musu wuya sai su to wai ibnu taymiya bai faɗa ga duba wa ba ga multafansa multafansa duka gashi ana ta yaɗawa har yanzu kuma aka ma gano multafansa ba kullun nemowa ake ko kullun yaɗawa ake yi to shi yasa watakila shi wato wannan malami ya rika wato saka ya maganganu su mai miya baya kowa fili wanda wannan ma wato ba shi kadai daga yin wannan ba akwai shan jajet tsahawiya na ibn abdul aziz al-hanafi shi ma idan an duba za a ga yana kawo maganganu su mai miya da ibn qayyim baya baya ishara wato baya kawo cewa daga su ya ko wannan magana saboda a lokacin yadda ake sada wato takun saka tsakanin tafi ibn taymiya da shugabanni har Allah ta'ala daga baya ya zo ya bayyana da gaskiya ya bayyana da wato a gaskiya karara aka ganta a littafin wannan bawan Allah Allah ta'ala ya saka mashi alheri da tafai da yake yawan wato nakalto maganganu na Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim din shi tafai Ibn Qayyim a ciki kaman al-jawabul kafi liman sa'ala 'an dawa'i shafi wanda ko abin da ake cewa adda'u wa dawa wanda littafi da malamu Dr. Muhammad Sani Umar ya karantar da shi a Katsina to yana yawan nakalto maganganu daga wannan littafi sannan kuma yana da ƙwaltol manganu daga madarijin salike bai na manazar iyaka na abu wa iyaka na sa'i sannan yana naƙaltowa daga bidayul fawaid sannan yana naƙaltowa daga rasul muhibbin sannan yana naƙaltowa daga rasul lahfan sannan yana naƙaltowa daga alamul waqi'i wanda duka bai yi ishara amma kaga a ciki zai ɗauko maka wasu maganganu wanda ma na ibn qayyim ne ko na ibn taymiyyah ne sai faɗa maka a wajen saboda abin da na gaya muku na tsoron shugabanni da ake kuma bai sai sa'a da shugabanni tunda akwai tsakaninsu akwai zumunta sannan kuma yana nakali daga manganu na al-ghazali a cikin iyawu ulumuddin shi ma yana kalto wasu daga cikin maganganunsa kamar da muka zo wannan insha Allah za mu za mu ishara a malamai da yawa sun yi yabo mai kyau a wannan littafi nasa da wato tajrid tauhid al-mufid malamai da yawa sun yi sun yi wato yabo yabo mai mai tsoka sosai game da wannan littafi wato dan ka fahimci wannan littafi za mu kanta littafi da malamai sun rika su sa masa hannu to don haka a tsaya amfana imamul imrani shekul imrani wanda ya tanyi littafin sai ya hikasho daga bakar abdullahi abu zaid yana cewa wani babban malami na kasa saudiya ya rasu yana cewa shi iya abin da ya sani wannan shi littafi na farko da aka fara kaɗaita shi da wallafawa game da tauhidul ibada tauhidul ibada tauhidul ibada shine wato tauhidi wanda za a ce ka kai ta Allah da bauta kawai za a rika kawo maka cewa kar ka kawo wasu bidoyi na zikiri ko na abu galibi da ce su ibn taymiya suna wallafawa amma a haɗe a saye a cikin wasu mag- wasu littattafan nasu wasu maganganu suke yi suke kawo wannan maganganun galibi za ka samu ba wai akan wannan ab- matsalar da kaɗai suka kaɗai ta mata ba wato wall- wallafa littafi ba to amma shi wannan malami shine a a tarihi a da dai amma aka sani ne bakar abdullahi abu zaid ko bakar abdullahi abu zaid mutum ne mai yawan duba littafai in ya faɗa maka wannan magana to gaskiya kusan a, zai wuya a iya tura mag- maganarsa ita shine ya fara wallafa littafi game tafiyar da ibadat kafin daga baya aka zo aka sami Muhammad Abdul Wahhab ya rubuta wannan littafi nasu na kitabut tauhid kusan kitabut tauhid tare suke da wannan littafi a yanayin abu- ma- wato mawdu'i abin da suke karantarwa ah sannan kuma banda wannan akwai ah, kamar yadda ce Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab daga baya bayan ya zo ya- ya rubuta kitabut tauhid ya rubuta masail jahiliya ya rubuta usulul talata da sauransu da sauransu da ya rubuta game da wato tauhidul ibada amma dai wannan malami ah, shi al-maqarir shi ya fara rubutu rubutu wanda shi kadai aka rubuta kawai tafil ibada an ce shi ya fara yin wannan rubutun malamai da yawa sun yabi wannan rubutu nashi akwai ma- wani malami Abdul Wahab al-Maltani ah, wanda shi al-Imrani ya hikaito daga wajensa yace huwa kitabul la nazira lahu fi babihi littafi ne wanda ba kamansa a babinsa wato babinsa shi ne tauhidul ibada babu kamansa kafin daga baya aka zo aka yi kitabu tauhid na Muhammad Abdul Wahhab amma kafin wannan babu kaman wannan littafi akan wannan littafi da aka yi ziryan kan wato tauhidi na bauta galibi manganin su Ibn Taymiya a cikin wasu littafai suke a makare game da wannan matsalar amma ba su kada tashi da bauta ba da da wallafa littafi ba yace hadha fi hadwa tariqati shaykh al-islam ahmad ibn abd al-halim taqi ibn taymiya yace ya bi tafarki a cikin littafin tafarki na ibn taymiya wajen wato ah, tabbatar da tauhid al-ibada din wato ya bi irin tafarki na wannan babban malami wanda wato amfaninsa da amfanin tafansa suka ah, suka zama sun fantsama sannan banda shi akwai muhammad sadiq khan wannan ba indiya ne babban malami wanda ke kasan indiya fafarin indiya ta da sunansa Muhammad Sadiq Khan Al-Qinnauji ya da tabi da rubuta addinul khalis sai yake cewa bayan ya nakato magana daga shi makarizin daga wannan littafi din yace wa la'allaka la tajidu mithlahu fi hadha al-bab yace me yiwa wannan magana ta sa magana ce mai kyau me yiwa ba za ka samu wanda yayi irin wannan magana ba a wannan babin in ba wajen sa ba wa ma aulahu ma ihtisarihi fi jami'iyatihi abi an yaktu bi midad ma'il ma'i uyud yace me yake cancantan tare da wato wannan littafi wannan maganar tasa kadan ce wato ya takaita ta kwaye daga ce a takaice amma me yake cancantan a rubuta wannan maganar tasa da wannan littafi nasa a rubuta bi midad uyun ma'il uyuni wato da wato ah, hawaye hawaye a zo kawai a cika hawaye na mutum mai kuka to ya zo ya cika wato kamar mazubinta wanda da shi sai a rubuta wannan maganar tasa ko littafin tasa littafin nasa da wato wato ruwa na na idanuwa to kaga wannan yabo ne kwarai da gaske yana cewa ma wato har tawada hawaye ai tawada da da shi wajen a rubuta abin da shi wannan makarin ya rubuta yace bi midadi ma'il uyun al-baqiya ala qurbatil islami wa ahlihi sannan albani ya shi kansa imamul albani ya ya yaba wannan littafi alfazal alfazal sun yaba wannan littafi da yawa daga cikin malamai sun yaba wannan littafi a yanzu a yanzu wanda na sani yana kata da wannan littafi a irin wannan majalisi a guratan majalisi a shi wani malamin mulki zabiya malam bashir a yayi nisa kwaye daga sai a karatun da yake wannan littafi mu ma kuma a majalisin da muke na safe mun tunan ma mun yi nisa a cikin wannan littafi a ga wanda suke halartar majalisin sun san muna karantawa a insha Allah za mu shiga sharhin wannan littafi a Allah ta'ala ya ba mu nasara Allah ya ba mu sa'a Allah ta'ala ya mana tawfiki a abin da zamu yi faɗa game da sharhin wannan littafi kamar da muka fara mukaddama ta risala muka dire ta ita ma to muna sa rai shi ma wannan littafi mu fara shi littafi ne ba mai yawa ba yanda muka farkon sa Allah ta'ala ya nuna mana karsan sa karsan shi Allah kuma ya samu amfana a wannan littafi za mu magana kan mawdu'insa yanzu mawdu'i na shi wannan littafi kamar da nace shine tauhidul ibada kadaita wato Allah wajen bauta zama za ka yi ma Allah bauta to ka kadaita shi da bautan kar ka masa shirka kar ka hada shi da kowa wajen bauta Allah ta'ala ah, ya riga ya yi alƙawarin cewa duk wanda ya yi aiki ya masa shirka da wannan aikin ya mishi gaba dai to ba zai amsa ba hadisin Abu Hurairah da yake cikin sahih Muslim yace ana haka na shuraka yani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu ubangiji shine wanda yafi kowa wadata to wanda yayi masa wani aiki ya kuma haɗa shi da wani a wajen aikin ya nufaci Allah kuma ya nufaci wani ubangiji zai bar wannan aikin ba zai karɓa ba wannan wai ko da ka nufaci Allah kuma ka ce ka nufaci wani daidai wani ita inda ka nufaci wani haka nufaci ubangiji Allah ba zai karɓa ba to ina ga kuma baka nan ba ma Allah ka nufata ba baki da ko kuma ya zama kana neman yardan wancan din fiye da kake neman yardan Allah haka Allah ba zai karba ba kenan a to shi tauhidul ibada kamar da na faɗa tauhidi zaka iya raba shi wata zaman nace tauhidi zaka iya raba shi ta hanyoyi da dama zaka iya raba shi na farko ta hanyar usulul iman as-sitta wato kai magana kan imani da Allah da abinda ubangiji ya bada labari akan harshen manzansa na imani da mala'iku da imani da aljanna da imani da wuta da imani da kabari da imani da kiyama kaga wannan abubuwan ba wani abu ne zaka yi aiki ba ba aiki zaka yi ba ana baka labari ne ka ji kai imani kai ka bada gaskiya to wannan bangaren tauhidi malamai suna kiran shi aqida ko su kira ta masail ilmiya ko kuma su kira ta al masail ilmiya khabariya ko kuma su kira ta al masail aqdiyya haka malamai su kiran wannan bangaren wanda in an lura wannan abin shine wannan mawdu'in shine mai risala shi kuma ya rika magana za ka mai risala duk yana ta maka magana akan waɗannan shika-shikan imanin ne da abin da ke da alaƙa da su imani da Allah da abin da ubangiji shi ya bada labari ya ce shi yana yi ko ya nasa ne su fasa ce sai ya ce to kan imani galibi mai risala ga abin da ya ringa magana kenan yayi magana kan wato yayi magana kan lilitun ubangiji akan al'arshi yayi magana kan kiyama yayi magana kan wuta yayi magana kan labarai da manzo Allah ya bamu labari to wannan shi ake kira al-masail al-ilmiya al-khabariyya ko al-masail ilmiya al-aqdiyya wasu abuwa yana aqida abinda ake bukata kawai idan ka ji ka kudirce shi a zuciya kuma bakinka ya faɗa kuma ka ci gaba da aikin ka ya zama yana wato baya sa'a wa wannan abin da kai kai imanin wato na yaqin da kake da shi da imani da kake da shi cewa akwai mala'ika kuma mala'ika na rubuta ma na rubuta abin da kake yi mala'iku suna rubuta abin da kake yi kake furtawa to a ga a aikace aikinka baya cin karo da wannan abin da kai imani din da shi to wannan shine bangaren imani na aqida to shi da muka ga bayan an gama wannan mas'ala ta yi masailul ilmiya al khabariyya sai muka to babban abin da zamu ƙara dawowa mu yi kuma shine bangarorin aiki kuma shine masailul ibada al amaliya masailu da suke da alaka da aiki kamar wato sallah kamar zakka kamar azumi kamar haji da abin da suke da alaka da waɗannan abubuwa na kamar zikirai kamar addu'o'i kamar ziyaran kabari kamar wato liƙan gari ka ce za ka kai ziyara zuwa ga wani gari don ibada ko liƙan gari ka ce za ka kai ma wani wali wato a ziyara a wannan kaga dukansu ɓangare ne na aikin bawa to su kuma waɗannan duk abin da za ka yi na sallar na azumin na zakkan na hajjin na ka ce za ka daga gari ka kai ziyara zuwa ga wani ka ce za ka yi wani zikiri ka ce za ka yi wani kaza za ka yi kaza ire-iren waɗannan abubuwan su kuma suna da sharadi sharadin su shine wannan kalmar tauhid da aka ji kokarin manzo Allah da ya tashi faɗa mana shika shika sun ci guda biyar sai faɗa mana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka lura la ilaha illallah wa ai ma'anarta daban muhammadur rasulullah ma'anar shi ma'anar wannan kalmar ita ma daban amma sai manzo Allah ya haɗe mana shi a matsayin abu daya sai ya kawo mana sallah ya kawo mana azumi ya kawo mana zakka ya kawo mana haji amma sai ya kawo mana abu ko a ce sharadin sun ci guda shi da su ma amma sai ya maida maka la ilaha illallah daya muhammadur rasulullah kuma tare yake da la ilaha illallah wannan wai me yasa wato musulunci ya mana haka dan ka gane cewa wato musulunci an gina shi ne kan wato shikashire guda biyu an gina shi ne akan wasu shikashire guda biyu wanda kai abin ka na bawa aikin da zaka yi Allah ya so ka yarda da kai to ba zai karba ba sai aka wannan sharadan guda biyu sharadan farko ya zama na kayi kana tsantsanta ma Allah bautan nan da kai kayi shi dan Allah tauhidi kenan shi la ilaha illa da ka faɗa da ka ce ba za ka bauta ba kowa ba sai Allah kana nufin cewa duk abin da yake bauta ne to ba za ka fuskantar da shi zuwa ga wani ubangiji ba sai dai kai ma Allah shi kadai da ka ce kuma Muhammadu Rasulullah yanzu ka gina wato duk wani aikin da zaka yi zaka gina shi ne akan harsashin shari'a ta ma'aiki so da kaga mutum ba zai kawo wata shari'a sabanin shari'ar ma'aiki ya ce zai ibada da ita ba na wani abin da zai je ka misali ya mafarki ko wani abin da zai ce wani ya bashi wanda ba a gina wannan abin kan shari'ar ma'aiki ba ko wani abin da za a kira ilimin batsini wani ya ce shi ne ya je fahimta ba akan shari'a ta ma'aiki ba za a kira shari'a ta ma'aiki to wannan duk idan ka gina abin ka ba akan wannan shari'ar guda ba a karɓar maka ba kawai da ka gina shi akan la ilaha illallah shine ka zama dan Allah kai ba dan ma'aikin ba ibada ana yin ta dan Allah ne ba dan ma'aiki ba kana neman lada ne Allah ya baka lada ba ma'aiki baka lada ba idan ka ce wai za- ina yi ne saboda ma'aiki ba lada to kuma shi ma wannan Allah bai amsa ba duk girman ma'aiki kuwa in ka ce kana yi ne dan Jibrilu ya baka lada abu Jibrilu ba zai karba ba kuma Allah ma ba zai karba ba in ka ce kana yi ne dan Annabi Isa ya baka lada kaga shikenan ubangiji zai kawo wannan aikace aikace da Kirista ke yi sai ya zama ya mai shi haba'an matura wannan na kawo misali saboda a fahimci Allah ba abin wasa ne ba kar ka ce wani inda Allah yake na annabi da nan a'a Allah ta'ala hakkinsa daban ya dai aiko ma'aiki a cikin kuma wanda suka fi kowa hakki wanda ba wanda ba ubangiji ba to maza Allah ya fi kowa hakki akan mu hakki mai masa biyayya amma kar ka hada Han- wato bau- tsantsanta ma ubangiji ubangiji bauta to na Allah ne wannan kamar yadda wato biyayya kuma ana ma maza Allah biyayya ne shi kadai duk wani biyayya na bai ta bai daya to ana yi ma manzo Allah ne sai idan wannan biyayyan ta dace da abin da manzo Allah ya ashin shi ne sai ce ai biyayya za mu yi ma iyaye biyayya manzo Allah ya ce a musu biyayya za mu yi ma- ma- mace za ta mamuri ta biyayya manzo Allah ya ce a mushi a mushi biyayya saboda ya dace da shari'ar ma'aiki amma da za su kawo wani abu da ya saba ma shari'ar ma'aiki za mu zalla ce la ta'ata li makhluqi fi ma'sil khaliq duk wanda ya kawo maka ko wane ne shi kana da dama idan ya kawo maka wani wata shari'a da baka fahimce ta ba ka ce malam ina ka samu ta ko wane ne shi kuwa in ya zama wato shi ne ya yanke maka cibi ko zama shi yafi kowa daraja da- da falala kamar shi na waliyi ko shehi kana da daman ka ce ya kawo maka hujja qur'ani ko sunna idan bai kawo maka ba to wannan abin da yake sunan tabata shi maza Allah shi kadai ne aka ce kai tsaye shi biyayya ita ce ita ce wato shirya wa in tuqi'uhu tahtadu in kuka yi masa da'a ta kun shiryu amma kowa an ce ka masa biyayya ne sai ka duba ga ya dace da biyayya Allah da manzansa ko bai dace ba to wannan magana akan waɗannan abubuwa na wato duk abin da zan yi na bauta zan gina su akan waɗannan asalai guda biyu na la ilaha illallah da muhammadu rasulullah la ilaha illallah wato Allah kai zan nema ya bani lada kuma shi kadai zan ma ibada muhammadu rasulullah zan gina ta ne akan shari'a ma'aiki to akan shi ne shi kuma aka gina kan tauhidi da kuke tana faɗa kalmatul tauhid kalmatul ikhlas kalmatul ire-iren wannan kalmomi da malamai ke faɗa a duk wannan akan shi aka gina wani lokaci a ce a kira shi tauhidi mu kuma a wannan littafin shi ne abin da zamu yanzu ba in ka ga mun yi magana kan sufofin ubangiji a to sai dai wato ya buduro ba za mu yi nan nagi akan sa ba amma za mu yi nan nagi akan wasu mas'aloli ta ta wato tauhidi na wato yadda ake ma Allah bauta yadda ake ma Allah sallah yadda ake wa ma Allah wato ah, zikiri yadda ake ma Allah ah, wato yadda ake ziyaran makabarta da yadda ake da gangari a ce za a je wuri kaza za a je wuri kaza to duk wannan za mu kawo wato ah, malam zai kawo mana sannan kuma mu muka zo wannan gaban kuma za mu yi sharhi kamar yadda muka saba za mu yi sharhi da ya dace da da mukamin insha Allah shi wannan littafi na shi na ah, na tauhidi ya gina shi ne kamar yadda na faɗa kan waɗannan asalai guda biyu tsantsanta ma Allah bauta da kuma a kuma tsantsanta ma manzo Allah biyayya kan wannan ya gina shi a cikin littafin zaka ji ya ambaci masala ta tauhidul rububiyya tauhidul rububiyya shine ka kaɗaita Allah da aikin sa kar Allah ya zo ya baka arziki kace wani ya baka arziki kar Allah ya zo ya yi ruwan sama kace wani ya baka ruwan sama kar Allah ya zo wato ya- ya ya koro muku wani abin da yake shi kaɗai ke iya yin wannan ka ce shehinka ne ya baka daga nan ne zaka ji wasu malamai suna cewa abinda aka dade ana ta wannan rigima ah, tun wato shekara biyu baya cewa wal ba a cewa wato ba a neman taimakon annabi Eh, na- na- ci- ci wato wannan da sai a nemi bayani wanda bai gane ba wanda kuma galibin ma masu wannan rigima sun ma gane sai dai fa rigima ce tsaba shi taimako abin da ake magana ba taimako ne na in ce malam da Allah ba ni wannan wannan abin in sha ruwa ya bani ba wannan ai kowa ya san yana faɗa taimake ni ba ni kaza wannan kowa na faɗa ai akwai wanda ma mai hankali zai iya kora wannan to maza da ba bai ji ayat da muke da ya kawo mana shari'a kuwa to amma abin da ake magana taimako na rububiyya na ubangiji ka ce ka daga hannu kana neman ubangiji ya taimake ka isti'ana ko kuma ka ce ubangiji shi ke maka ruwan sama ko ka ce ubangiji shi ke azurta ka wannan kai tsaye mazala baya yin wannan abubuwan wannan ba mazala baya yi baya cin abin da mazala yake yi mazala sai dai yayi sai dai yayin da ubangiji ya bashi dama shi ma ya maka kuma da ya ma- da ya maka kuma ba shi ba asali ba shi ya koro maka arzikin ba mazai maza da ko da ya dauki wani abu ya baka na arziki to dole kai cewa wanda asali ya baka shine ubangiji shi sababi ne mazan Allah to wannan shine abin da mutane wai har yake musu wahala su gane ban san me yake da wahala a wannan ba har akan wannan a ce wai a kashe wani a sakwato wai ana wai kawai dan wani ya ce shi ba a neman taimakon aiki ko an kashe shi to kaga aiki na jahilai abin da yake a fili yake ga wanda yake da hankali zai fahimta ba ma wanda ya shiga wato lenin kaya cikin cikin wato nasi ba saboda ka duba ka gani ba inda ake maganar bauta bauta Allah shi daya zaka ji ubangiji ya hada ya gwama ya gwama ya gwama ta da manzon Allah sai dai wani magana da sai ka ji ubangiji ya ce ku ba Allah da akwai manzon sa amma wajen maganar bauta ziryan bautan Allah kadai Qur'ani kakaf ba inda zaka ji ubangiji ya hada Allah da manzansa a wuji daya sai dai a ce kawai wato Allah ta'ala ya isan muku a ce ku nemi taimakon Allah wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an ya bai ce a tambaye shi mutum manzo Allah bai faɗa ba a shi kaga wato duk abin da ke ibada to Allah ta'ala kadai ake ma ba tsayawa ana wato wani waiwaye sannan a ciki kuma ya kawo uluhiyya uluhiyya shine wato in zaka bauta ma Allah da aikin ka kai ka zama ka tsantsanta ma Allah wannan bautar to a cikin wannan littafi namu insha Allah za mu zo mu ci da wannan malaye magana mai gamsashiya akan wannan sannan yayi magana akan shirka yayi magana akan kafirci yayi magana kuma akan ilhadi su waye mulhidai mulhidai shine masu kangara masu fandara masu bauɗe ma koyarwar addinin musulunci wani yazo ya ce kawai shi ma shi kansa shi ma Allah ne wani ya ce kawai a shi ma duk wanda ka gani Allah ne shi ma ya ce shi ma ana ana kamar yadda aka ce wani ya zo ya faɗa ya ce wa ai duk wanda ya ce shi ma Allah ne wai ku gaskata shi saboda Allah ne ya magana harshen sa eh wannan daga cikin yara yaran wato tsatso na waɗanda ake girmamawa nan a can sangal aka ji haka suka zo suka faɗa a caji an tambaye shi wannan hakika da kuke cewa kaza kaza kaza kaza a cikin littafi sai ce eh to in ya magana Allah yayi kuma kuma kuma tsatsansa ne wani mai cewa ba koyarwarsa bane duk da dama mu wannan musa alsil ta musa akwai in kana neman wato magana na hakika duk da yaran nake faɗa da adin da ka tobara iri iri to wallahi idan ka shiga cikin tafi bawa Allah nan akwai shi sai dai kawai a magana cewa ya tuma kawai tuma wannan kuma Allahu alam amma dai dai akwai shi a cikin tafi ko mu da ma ba mu damu da magana tuma sa ko rashin tuma sa ba Allah ta'ala shi ya sani mu abin da ake faɗa ne mu a daina faɗa shikenan aka daina faɗa kaga shikenan kowa ya huta dan banna dole a dakatar da banna sana a ciki yayi magana kan ka'idodin ibada ka'idodin ibada sharɗan karbanta ta da sharɗan karbai ka karba ba kawai kawai mutum ya zo kawai dan ya wato ci abinci ya goshi kawai zai kawo maka wata ibada sabuwa fili ce a zo abota ma Allah ba akwai ka'idoji malam zai maka magana a cikin wannan wannan kaga duka a fakaice ma wannan abin da muka faɗa kaman raddi ne ga duk wanda suka kirkiro wasu abubuwa a cikin addini wani babu a cikin wannan littafi za ga akwai raddi mai girma ko dai a karara ko kuma a ta ishara akan wanda suke cewa za su bauta ma wato shekunai ko za su bauta ma wasu maluma suna kokarin cewa wannan malama suna ƙara kusanta su da ubangiji ne kaicin wani abin da zai baka takaici wannan shine asalin abin da ya zo a cikin qur'ani wato kimajiman kafara maka suna yi ka ce kana wato bauta ma wali ne ko kana mushi kaza saboda shi ya san hanya tsakanin shi tsakanin ka da ubangiji kai baka san hanya ba wanda ba shine aka ce mana abduhum ila yuqarribuna ila allahi zulfa ba ma bautan su da su ƙara kusanta mu da ubangiji har abin da suka faɗa ke da kaga me ya haɗa kun haɗu kenan da kafirai bin hasil ma su yanzu kafiran mu na yanzu da yawa malamai suna cewa suka zo da kafirci da wani lokaci ya fi na kafiran bayan ba na lokacin ma'aiki saboda su waɗannan su sun san sun san iya gejin waɗannan wanda suke roƙa a cikin kabari amma shi yanzu kuma ba sa roƙa su sai a cikin hali na jin daɗi yanzu suka shiga cikin halin matsi da wato halaka sai shi ke sai zan roƙon waɗannan shegunan ko sai da roƙon kuma kanan nasu su kuma roƙon Allah kadai amma mu yanzu kafiranmu na yanzu in ya samu tauyewan arziki ya kira shehunsa in ya sami wato gobara ya ɗauko gudan shehun su je makala a gidansa kaga har a tsayin shi kira shehunsa yake yi wanda ku ya fi tsanani wato ɓannansa ɓanna ce mai girman gaske to wannan littafi insha Allah za ka a ciki za ku sami maganganu da malam zai yi akan wannan ko dai ta ishara ko karara sannan kuma a ciki akwai maganar raddi mai girma akan wanda suke karkaina wajen kaburbura na waɗannan mutane da suna ana roƙon su wannan shi ma a cikin wannan littafi za a samu wannan kuma a ciki akwai raddi mai girma akan masu bauta ma Allah da mukashafat da manamat mukashafat shine wato ka bauta ma Allah da wani abin da zaka je ka ce ka kulla kanka ka ce kawai wato ka sami wani rinki a kwakwalwanka kawai ya zo maka an kama maka wani shiri- wata shirya kawai wani ya je kawai ya kulla kansa kawai ya ce kashi an zo an bashi wata salati kuma a zo a cigaba da wannan salati kuma har ya ce wannan salatin ma ta fita ibrahimiyya to wannan shi ma wannan littafi duk wannan raddi ne akan wannan aqida din sannan kuma raddi ne akan mai zuwa ya je ya bacci ya ci- ya ce zai bauta ma Allah da mafarki ba a bauta ma Allah da mafarki Allah ta'ala bai taba cewa mu zo mu bauta mishi da mafarkin da muke yi ba kai ba annabi bane annabi ne in kai mafarkin da sai ka je ka ga ma ma'aiki da yana raye sai ka ce to gashi na yi mafarki kaza mafarki kaza shikenan manzo Allah sai ka tabbatar in in ya ga ya kamata a tabbatar shikenan ko kuma ya ce maka a wannan mafarkin ka ne kawai ka tafi abinka to amma yanzu babu manzon Allah kuma Allah ya riga ya cika addini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atammamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya riga ya cika addini bai ga dama a sami wani- wata ibada ƙari akan akan wato ibada da manzo Allah ya kawo ba da haka duk wanda ya ce ne bauta ma Allah da mafarki wannan bai daidai ba sannan wannan littafi shi ma a yana yin wato raddi akan wanda suke sa ma Allah ta'ala yan tsakiya za su bauta ma Allah amma sai sun sa wasu yan tsakiya tsakani wanda shi ma yana yin raddi sannan kuma yana yin raddi da duk wanda suke zuwa da wasu ibaduka wanda Allah ta'ala bai kawo ba kamar mutum ya shiga masallaci ya dinga dukan wato duk ɗinsa yana dukan ganga yana cewa yana bauta ma Allah da wannan wannan ya fi tsanani akan mai zuwa a sinima ko fina-finansa yana yin kiɗansa da rawansa ya hukanda akan akan akan akan akan wato ya zo da mus- ki- kida masallaci yana kida masallaci shi wanda ke kida masallaci cewa yake mutu Allah yake yi wanda irin wannan bannan ya fi banna akan ya fi zama bannaci akan wanda zai je kawai shi da ba a san badana sai yake yi yanzu ba wanda zai zo ka- in an zo za a yi wani limanci ka zo ka ce bari in je in kira wani shakar rawa ya zo ya zama shi- ya shi ke zama liman ba wani ba mai haka ta amma shi wanda cewa yake yana bautan Allah ne kuma hanya ce da bautan Allah ita kanta kuma a ce masallaci na tsiya to da haka wannan kaga duk yana daga cikin abin da wannan littafi ne zai zai wato yi mana ishara zuwa gare shi sannan a cikin wannan littafi akwai maganan wato zikirai da ake kirkirwa iri-iri a mu a wannan kasa galibi mun ka zo gaba za mu yi ishara masu zagaye abubuwa su zo su ce ko juma'a ko kaza za ka kyalle a ta zikirai irin wannan wannan yana daga cikin abin da wannan littafi zai wato fayyace zare har abawa a fahimci me yayi daidai me yayi ba daidai ba sannan kuma zai magana akan wato shirka da ake a babin tawakkali da shirka da ake a babin tsoro da shirka da ake a babin fata da kuma abin da inda zai zama tauhidi ko kafirci a babin hakuri a gami da kadarin da ubangiji yayi da ire-iren abubuwa irin wannan da suke sun kishanci a kira ta musulunci tsantsa to wannan duka za mu faɗa a wani watakila zai ji wani watakila zai ji wato a- za a shiga wasu abubuwa sabanin da can an- ana maganar a gidan wasu mutane ne a mukaddima amma yanzu a shiga wasu abubuwa da ke kusa da mu mutane ne muna rayuwa da su ga su ga su kuma yanzu a faɗi wasu abubuwa wanda bai dace da wato wanda yake bai dace da abin da su suke kai ba to abin da zan faɗa dai kawai shine a sha'anin addinin musulunci matsalar ce addinin nasiha addinin musulunci nasiha ne za mu yi kokari insha Allah za mu faɗa waɗannan abubuwan ba dan wai takalar wani da rigima ba ba dan wani musguna ma wani ba za mu faɗa saboda nasiha ba dan kawai mu musguna ma wani ba mu je mu sa mushi ya kwana a gida ya ya kwana cikin dare ya zama wato kwana rashin daɗi ba dan wannan za mu yi ba za mu yi dan nasiha saboda duk wanda ya kira zuwa ga tauhidi an zata ma Allah bauta to shine asalin wanda ya nasiha saboda duk wanda ya mutu ba ya tauhidi ba zai shiga aljanna ba duk wanda ya mutu baya da tauhidi to ba zai shiga aljanna ba so da ka ashe kaga ma wani masoyinka babba shine wani yayin da ka zo kana yin wani abu ne saba tauhidi zai ce maka mu zo mu mu haukan turmin tsira dukan mu kalmi kar kai shirka wani shine masoyinka babba bai kuma kamata a rigima da shi ba bai kuma kamata a ce masa za a aibata masa ba to idan muka ce za mu shiru mu kyala al'umma mu kawai a rika yin waɗannan abubuwan gashi mun san ko ba daidai bane wannan kaga mun tauye ilimi ko mun koya ilimi kuma mu ɗauki gabarin da'awar annabawa ba saboda manzon Allah shi kansa sai da Allah ta'ala ya ja kunninsa cewa ya fito ya bayanin gaskiya yadda suke ya ya bare ta illa iyaka dai an ce ba usubi usubi mai kyau wanda wannan zamu yi kokari mun kuma bi mu bi amma ko ba a ce wai a shiru a daina yin wa'azi ba saboda tau- wa'azin tauhidi yana raba kai kamar yadda wasu ke faɗa za ka ga guruba ku gani inda mutum zai zo ya yi wa'azin aure ko wa'azin kaza ko wa'azin kaza za ka ana ta cika amma wa'azin tauhidi ba yi da farin jini saboda wasu abubuwa ya za a faɗa na laifin wasu wataƙila shi ma mai waza akwai laifin su a ciki a laifin su a ciki to amma baya ba kowa kara haka za a zo a faɗa kuma haka umar- Allah ta'ala ya umarni kuma akan wannan manzo Allah ya shekara 13 yana wal'awa wannan shine mafi girman wato abin da za a za mu kira in da mun ce za mu kira kan gaskiya kan amana kan gyaruwar aure wallahi duk wannan muna yi ne muna wa'azi na karre shi amma kan asali din mai wa'azi shine mai wa'azi kan tauhidi kan imani a gyara mutane imanin su tauhidin su da aqidan su Allah na cewa wa anzala ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna yace mun saukar maka da Qur'ani an bato saboda kai mutane bayanin abin da aka saukar musu saboda su ko sa dinga sun tuntunte ni to shi kaga abin da aka saba manzon Allah shine wajibi yayi bayani manzon Allah kuma ya tashi zai bayani ba wai ya tsaya ne kawai ya fada musu abin da sai su ji ba a'a dole bambar ma ya rika yi ba farafar ma bambar ma shine a faɗa gaskiyar da ba a so a ji ba za da haka ya dinga ɓaɓɓaro ta zai zai ce abin da kuke yi ba daidai ba ne ya dinga wato rigima da su da fito na fito da su akan shirka da suke yi don haka yanzu kada ka damu dan ka ji ana faɗan wasu maganganu wanda ke kuma gaskiya ake faɗi abin da yake wato muhimmi shi na faɗa gaskiya kuma in za a faɗa a faɗa ta usulubi mai kyau kar a yi faɗa yadda za a ci mutuncin wani ko a zage wani amma dai mazala kaga haka ya rika yi amma kuma bai ƙi wa'azi ba ya ci gaba da yin wa'azi ya ci gaba da cewa ko abinda kuke na bautan gumaka kuma ba daidai bane haka ya ci gaba da yi ya fara yin wa'azi tun a asirance har daga baya Allah ta'ala ya zo saka masa da aya wa anzir ashir takal aqrabina ka je ka fito ka fara yin wa'azi kawai sosai ka bayyana wa mutane ibnu abbas kamar da kace sai ibnu bukhari yake cewa manzo Allah kawai sai ya fito ya hawo dutsen safa ya hawo dutsen safa ya kuwa jama'a suka taru sai ya ce inni nabiyyu lakum bayna yaday azabi shadid yace wallahi ni mai gargadi ne ina muku gargadin azaba mai tsayin da zai tinkare ku idan baku imani da ni ba har Abu Lahab yace ya ya zage shi Allah ta'ala ya saukar da aya kuma yana mara ma mazala baya kaga anan abin da nake sa a fahimta mazala anan ya daina yin wazin tauhid saboda kawai dan kai bakin jini ya daina cewa wannan shirkan da suke yi ba daidai daidai ba daidai bane bai daina ba to ya za a ce yanzu kuma ana muna ganin mutanen mu suna karo da tauhidi suna lalata tauhidi suna lalata imani kuma daina yin wa'azi wani ya ce wai yana raba kan mutane kaga yanzu ba a mutane da siha ba wanda wannan shine farkon abin da manzo Allah yake in ya aika mutane yake cewa aje ai dawa idan ya aika Mu'adh zuwa zuwa Yaman sai ce ya Mu'adh innaka ta'ti qauman ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah ya kai Mu'adh zaka je wajen ahli kitab ne to ne farkon abin da zaka kira su shine ta bauta ma Allah shi daya wannan shine farkon farkon da'awa ba wai ba mutum ya zo ya da'awa wani tsarki sallah azumi wannan wallahi yana yi far'i ne reshe yake yi in bai tauhidi ba dole ya zama a cikin da'awansa akwai kira zuwa ga imani a kuma suka zo wajen babban sa Abu Talib babban sa Abu Talib suka ce lalle ko dai ka hana shi ko dai za mu rigima da kai ko za mu rigima da shi kuma zaka ga me za mu masa Abu Talib sai kira shi yake cewa to kaga abin da ɗan uwanka suke faɗa alka minkum ala an tush'ilu minha shu'la yace ni ba zan bar wannan abin da kuke cewa in bari ba sai kalla rana ko da za ku je ku je ku cinno raɗaɗin wannan ranan da azaban ta ku cona mu ba zan ce ba zan daina ba sai ka da'awa na tauhidi ba wai daina ba za a yi ba ga wanda yake sai ya da'awan da gaske kar kuma wani in an zo ana da'awan tauhidi ce ana son a raba kai shi ya cika rigima ya cika tarati wallahi ba tarati bane mu iya nasiha mu kenan so muke kowa ya tsira mu a san samu mu ne ya zama wannan gari duka da wannan kasa ta mu duka na al'umma sun zama tauhidi baki da zalla babu shirka haka shi na kowa ya riga ya huta to amma an riga Allah ta ya riga ya ga dama za a sami wanda suke suna bautan Allah wasu suna bautan wani Allah kuma da kuma ubangiji shi addinin musulunci ko bai yarda a zo ana da'awar wani ubangiji kuma a ce wa zira mutum ido ba dole a yi da'awa dole a yi majuna wa'azi kuma dole a bayyana ilimi to bayan manzon Allah kuma ga Allah kuma malamai su ne masu tsayuwa da wannan aiki na manzon Allah su bayyana ilimi idan suka ki bayyana ilimi suka ki bayyana tauhidi to Allah ta'ala ya yi musu narkon azaba na tsinuwa Allah ta'ala yana cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi ulaika la'anuhum Allah wa la'anuhum al-la'in lallai waɗannan mutane da suke koya abinda muka saukar a cikin littafi bayyananu da kuma shari'a bayan kuma mun bayyana muka ce a bayyana ma mutane to waɗannan su ne ubangiji zai tsine musu kuma masu tsiwa ta tsine musu to wani malami zai zo yana yin wani da'awa ya tauda a wani tsarki sallah kawai bai bar ba wa'azin tauhidi bayan kuma shine asalin farkon abin nema shi ne farkon abin nema kamar da bi adadi ya faɗa tasiru imani to ba inganta imanin mutane ba to ina za a sami wato rabauta kuma Allah ta'ala da cewa idza akhadha Allahu bi taqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fa nabadhuhu wara'a zuhurihim wa sharu bihi wa sharu bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashru Allah ta'ala yake cewa ya rike alƙawarin wanda suka zo kafin mu da ahli kitabi cewa lallai wallahi ku bayyana ilimi ku bayyana wannan ilimin ga mutane kar ku koye shi to yanzu shi kenan sai a zo a duk a ta koye ilimi a zo a ta a ta wato wani wasu faɗan wasu abubuwa wanda ba shi ne muhimmai ba kaga lalle wannan abun ba shi ne ya kamata mu yi ba ba za mu bar wa'azi kan sallah kan azumi kan zakka kan hajji ba to amma mu sani cewa farkon abin nema shine imani shine tauhidi kuma shine ya kamata mu zama kowane malami duk abin da zai karantar to baya wasa da wannan abubuwan insha Allah a katukan da zamu yi zamu yi kokari kamar da muka faɗa ba zamu yi mu kyautata magana amma in aka zo kan gaba to fa insha Allah zamu faɗi abin da yake shine usuli na Qur'ani abin da yake ba daidai ba to zamu fito mu ce lalle ba daidai ne ba Allah ta'ala ya riga ya san cewa akwai nasara amma ya ce kafirai ne wanda suka ce annabi masihu dan Allah ne ya san wato akwai yahudawa ya ce su ma sun kafirta su da suka ce uzair dan Allah ne ya san akwai qurayshawa ya ce qurayshawa kafirai ne mushrikai ne Allah ta'ala haka ya fito ni ya dinka musu raddi dan haka mu ma yayin da aka samu wani wanda yake ya bauɗe ma koyarwar addinin musulunci musamman magana tauhidi insha Allah za mu dan kawo wasu abubuwa gabi da shi ko mu ishara saboda duk wanda zai halaka ya halaka akan wato hujja wanda kuma zai tsira ya tsira akan hujja hujja da wajen ubangiji baki daya ina ganin saboda yanayin lokaci kuma wannan shi zama mukaddima na farko na tafi sati mai zuwa zamu shiga tafi kai tsaye abin da muka tarbi Allah ba mu lada abin da muka kusa Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh